إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الإمارة في الإسلام مسؤولية عظيمة وأمانة ثقيلة وخزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها أخرجه مسلم وفي رواية قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم أخرجه مسلم قال الإمام أبو عباس القرطبي رحمه الله وغلظ الوعيد بقوله وإنها أي الإمارة خزي وندامة أي فضيحة قبيحة على من لم يؤد الأمانة حقها ولم يقل لرعيته برعايتها وندامة على تقلدها وعلى تفريطه فيها وقال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث وأصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرت وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستحرصون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه فنعم المردعه وبئست الفاطمه اخرجه البخاري قال الحافظ بن حجر رحمه الله وقال غيره نعم المرضعه لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة انتهى كلامه رحمه الله عباد الله من تقلد الإمارة يجب عليه أن يقوم بحقها ويؤدي الأمانات إلى أهلها وإلا ندم يوم ولا تمندم قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نزلت هذه الآية نزلت هذه الآية في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل انتهى كلامه رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى, يقا حتى يقال للشاة الجلهاء من الشاة القرناء أخرجه مسلم وعن علي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخية فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قال فقام رجل فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى أخرجه مسلم عباد الله إن الإمارة في الإسلام تكليف لا تشريف ومسؤولية كبيرة تناط على من تقلدها يقول القاضي أبو يعلى الفراء رحمه الله ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء قال أحدها حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة فإن زاغزوا شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من الزلل الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم حتى تظهر النصف فلا يتعدى ظالم ولا يدعف مظلوم الثالث حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين الرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من اتلاف واستهلاك الخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما ويسفكون فيها دما لمسلم أو مؤاهد السادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة السابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا مع غير عصف الثامن تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير صرف من غير صرف ولا تقصير فيه ودفعه في وقت لا تقديم ولا تأخير فيه التاسع استكفاء الأمناء وتقليل النصهاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لا تقديم فيه ولا تأخير العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفها الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة فقد يخون العميل ويغش الناصي انتهى كلامه رحمه الله وإذا غش الإمام رئيته وتهاون في أمرهم حرم الله عليه الجنة فعن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أخرجه مسلم قال القاضي إياد رحمه الله ومعناه بين في التعذير من غش المسلمين لمن قلده الله شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه خليفة لمصلحتهم وجعله واسطة بينه وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم فإذا خان فيما اعتمن عليه ولم ينصح فيما قلده واستخلف عليه فقد غشهم عباد الله هذه هي الإمارة في الإسلام أمانة وتكليف ومسؤولية وندامة وخزن يوم القيامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها وليعلم كل أمير أو إمام أو رئيس أنه يوما سائر إلى الله تعالى وسيحاسبه على كل كبيرة وصغيرة وسيسأله أما استرعاه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن حق ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبسنة سيد المرسلين فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك إنقوى مسلمين أيوه أبر متونن جمعة من البركة tana magana ne akan shugabanci a musulunci hakika ya ku yan uwa shugabanci a musulunci nauyi ne mai girma amana ce mai nauyi kuma kaskanci ne da nadama ranar tashin alkiyama sai ga wanda ya tsare shugabanci da haƙƙin shi kuma yi abin da yake kan shi ya zo a cikin hadisin da abu zar ya rawaito ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana na ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rasulallah ba za ka ɗora ni akan wani aiki ba sai manzan Allah ya doki ka faɗa ta in ji abuzar ya ce min ya kai abuzar hakika kai kana da rauni shi kuma shugabanci amana ne kuma ranar tashin alkiyama kaskanci ne da nadama sai wanda ya rike wannan shugabanci da haƙƙinsa kuma ya sauke abin da yake kan shi a wata riwaya za Allah ya ce masa ya kai Abu Zar ina ganin ka kana da rauni kuma ina so maka abin da nake so wa kaina dan haka kada ka kuskura ka shugabanci ko da mutane biyu ne kuma kada ka dau nauyin kula da dukiyar maraya Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi malamai masu sharhi sun yi bayanin abin da manzon Allah yake nufi da cewa Abu Zar yana da rauni suka ce ba ana nufin bai da amana ba ko bai da gaskiya a'a sai dai shi mutum ne mai gudun duniya bai ɗauki duniya a komai ba don yana cikin fahimta ta abuzar baya halatta ka kwana da kokobo a aljihunka idan ka biya bukatar ka ta ranar da haka da abin da ya samu ya ci abinci ya biya bukatarsa ta ranar to yana raba sauran ne yana cewa in ka kwana da kuɗi a aljihunka to kana cikin waɗanda suke taskace dukiya kuma Allah zai maka azaba ranar tashin alkiyama to mutumin da yake da irin wannan fahimta duniyar ba komai ba ce a gurin shi don haka zai shagala da ibada ne da gudun duniya sai kuma mabannata su shiga cikin dukiyar al'umma su je su yi banna suka ce shi ne wannan abin da manzan Allah yake nufi da yana da rauni ba wai bai da amana ba da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karfafa ya faɗi irin narko da azaba da ke cikin shugabanci ya ce kaskanci ne da nadama ma'ana kunyata ne ga wanda duk bai sauki nauyin wannan amana ba bai yi wa talakawa abin da yake na haƙƙinta ba kuma ranar tashin alkiyama zai yi nadama kan wannan karɓar shugabanci da ya yi imamun nawawi allah ya ji kanshi da rahma ya ce wannan hadisi asali ne mai girma wajen nisantar shugabanci ya ce musamman ga wanda yake da rauni wajen iya sauke nauyin wannan shugabanci ya ce amma ƙasƙanci da nadama da aka ambata za su faru ne ga wanda bai dace da shugabancin ba ya zo ya karba ko wanda ya dace amma kuma bai adalci a ciki ba ya ce sai Allah ya kaskanta shi ranar tashin alkiyama ya kunyata shi ya kuma nadama shi wannan mai shugabancin ya yi nadama akan abin da ya yi na sakaci a wani hadisi da abu huraira ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika ku za ku yi kwaɗayin shugabanci za ku taso kowa yana so haka manzon Allah ya faɗa ya ce amma wasa ta kunu nadamatan yau malkiyama zai zama nadama ranar tashin alkiyama sai manzo Allah ce madalla da mai shayarwa tir da mai yayewa alhabiz ibn hajar ya ce wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da madalla mai shayarwa shine ita wannan mulki da wannan duniyar da mutum zai samu saboda abin da ke cikinta na matsayi da dukiya da in ya faɗa a yi da yadda zai samu jin daɗi na gaske ma amma da na ƙaryar yayin da ya samu mulkin to kamar yana shayarwa ne to mutum zai ce madalla yanzu ya samu yana tsalle yana murna amma manzo Allah ce tir da mai yayewa ma'ana yayin da zai bar wannan mulki ko dai ta mutuwa ko wani abu ranar da ya bar mulkin to an yaye shi kenan to abin da zai biyo baya kuma na lahira manzo Allah ya ce to tir da wannan abu abu ne mai muni ya ku yan uwana masu girma wanda duk ya ɗauki shugabanci to ya waje ba a kan shi ya sauke nauyin da ke kan shi na wannan shugabanci ya ba da amana ga ma'abutanta in kwa ba haka ba to wallahi zai yi nadama ranar da nadama ba ta amfani Allah maɗaukakin sarki yana cewa haƙiƙa Allah yana umartar ku ku bayar da amana zuwa ga ma'abutanta kuma idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi da adalci ma dalla da abinda Allah yake muku wa'azi da shi hakika Allah mai ji ne kuma mai gani ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yace wannan aya ta sauka akan shugabanni majibinta al'amura wajibi ne akan su su bada amana zuwa ga wanda ya cancanci ta ma'ana duk wani aiki da za su bayar su duba waye cancanta waye zai iya a dora masa wannan aiki in kwa ba haka ba to za su yi nadama ranar tashin alkiyama sannan in za su yi hukunci kuma Allah ya ce su yi da adalci da haka mulki yana buƙatar amana yana buƙatar adalci an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi ko dai kuma yadda haƙƙoƙi zuwa ga ma'abotan haƙƙin rana alkiyama ko kuma ma maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tabbas ranar tashin alkiyama za ku mayar da haƙoƙi zuwa ga ma'abotanta ba wani wanda zai zo da haƙƙin wani mutum ɗaya ko biyu ko uku ko jama'a ko ‘ya'ya ko iyalai ko ‘yan uwa ko al'umma sai face sai ya mayar da wannan haƙƙi zuwa ga ma'abotan wannan haƙƙin mun kuma san ranar tashin alkiyama ba kuɗi ba dinari ba dirhami da abin da ake yin hisabi kyawawan ayyuka ne da munana ko dai a ɗebo munana a zuba mutum ko a ɗebi kyawawan shi a bai waɗanda ya cuta manzo Allah ya ce kai ku sani har dabbar da ke da kaho ta tunkuri wadda ba ta da kaho duk da ba taklifi akan dabbobi babu nauyi na shari'a babu nauyi na addini na yin kaza da bar kaza a kansu a nan duniya amma ranar tashi alkiyama wadda ta tunkuri wata saboda tana da kaho waccan ba ta da shi manzo Allah ce sai an yi ramuwa a wannan ranar to ina ga mutane yan adam wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi a hadisin da ali ibn amira al-kindi ya rawaito yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda muka dora shi akan wani aiki inji manzon Allah manista amallahu ala amalin manista amallahu minkum ala amalin duk wanda a cikin ku muka dora masa wani aiki fakata mana miqyatan ya boye allura fama fawqahu da abin da yayi sama ma'ana kudi ne na hukuma kudi ne na al'umma dukiya ce ta mutane ya boye allura da abin da yayi sama kana gululan to yayi gulul yayi sata yayi haramun ya ci bihi yau malkiyama ranar tashi alkiyama zai zo da wannan abu ranar tashi alkiyama zai zo da wannan abu a tare da shi wani mutum baki daga cikin mutanen madina da ya ji manzan Allah ya faɗa haka sai ya tashi ya miƙe ya ce ya rasulallah karɓi aikin ka da ka bani labani da shi ya rasulallah manzan Allah ce me ya faru ya ce na ji kana cewa kaza da kaza manzan Allah ce zan sake maimaitawa duk wanda muka ɗora masa wani aiki a cikin ku to ya zo da kaɗan ko da yawa ma'ana ya kawo abin da aka bashi na al'umma kaɗan ne ko mai yawa duk abin da kuma aka yanka masa na albashi ko aka bashi a dalilin wannan aiki ya karɓa abin da kuma aka ce ba nashi bane manzo Allah ce ya hano wannan hadisi imam muslim ya rawaito da haka ya ku yan uwa masu girma shugabanci a musulunci nauyi ne ba wai ado bane sannan mas'uliyya ce babba da duk wanda aka dora wato an dora masa nauyi mai girma alƙali abu ya alfarra cikin littafinsa al'akamun sultaniya yana cewa shugaba jagora abubuwa goma ne a kan shi abu na farko ya kiyaye mutane addini a yadda yake daga magabata idan wani mai shubaha ko wani maɓannaci ya fito to wajibi ne a shugaba ya tsayen mai da hujja idan ba zai iya bai sanya malamai su tsayen mai da hujja a mai bayanin daidai idan bai yi ba to wajibi ne shugaba ya kama shi ya kama shi da abin da ya cancanta na haƙoƙi da hudud saboda a tsare addini daga cikin lalacewa kuma a tsare al'umma daga karkacewa abu na barko kenan da yake kan shugaba abu na biyu zartar da hukunce-hukunce tsakanin masu rigima masu musu masu jayayya masu faɗa tsakanin juna shugaba ya sa a yi hukunci a zartar ya yanke wannan husuma tsakaninsu har adalci ya bayyana kada azzalimi ya ta'addanci kada kuma mai rauni ya gaza wajen karɓo haƙƙinsa abu na uku kiyaye al'umma da kiyaye taron da kiyaye ma'ana ƙasa da kiyaye al'umma da kiyaye zaman lafiya mutane su samu kai kawo wajen neman abincinsu wayan tashiru fil asfari aminin su yi tafiye-tafiyensu cikin nutsuwa da haka duk wani abin da za a bari na fashi na kama mutane na garkuwa da mutane na sata na ma'ana kisan mutane to din nauyi ne akan shugaba dole ne wannan in bai yi wannan ba Allah zai tambaye shi abu na hudu tsayar da haddi ga duk wanda ya ba daidai bai keta alfarma ya keta abin da Allah ya hana to a tsayin mai da haddi don a kiyaye haƙoƙin bayi daga lalacewa da kuma halaka da haka wajibi ne akan shugaba ya tsayar da hukunci ga duk wanda ya ba daidai ba wanda za a kashe a kashe wanda za a rufe a rufe wanda za a yi wa bulala a yi mai bulala wanda za a kora a kai shi wani gari ya zauna a kulle shi duk a yi wannan wannan wajibi ne akan shugaba ya yi wannan abu na biyar da yake kan shugaba wanda alƙadi abu ya'ala ya ambata shine kare inda abokan gaba za su shigo ya kare duk inda abokan gaba za su shigo wa al'umma ma'ana iyaka boda don kada makiya su samu wata dama su wani abin da yake haramtacce ko su zubar da jinin musulmi ko kafirin amana da haka wajibi ne ya gadi ya kare inda makiya za su shigo da haka duk wannan kashe-kashe da ake yi da kame-kame da abubuwan da ake yi duk nauyin yana kan shi gabanni wanda ba zai iya bai kauce wanda kuma ya dauka to wajibi ne kuma yana kan shi in bai yi ba ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambaye shi abu na shida da yake kan shugaba shine yayi jihadi ga duk wanda ya musu da musulunci bayan an mai wa'azi ya kauce ya ki imani to a yaƙe shi sai ya musulunta ko kuma ya dinga biyan jizya wannan abu shi ma yana kan shugaba abu na bakwai shine wajibi ne akan shugaba ya bi ya samu duk inda dukiyar fai'u take da wata sadaka ya karɓo wannan dukiya ya kuma bayar da ita ga waɗanda Allah ya ce a basu da haka aiki ne na shugaba bibiyar waɗannan abubuwa wanda baya ba da zakka lallai a ga yana ba da zakka wanda ya zama akwai kuɗin da ya kamata ya ba daula ko daga rikazi ko wani abin da yake na wajibi a karɓa don me kada a bari ya wannan kuɗi su salwanta don haƙƙi ne na al'umma sannan abu na takwas aiki ne na shugaba ya duba ya ga me za a bai wa kowa wanda yake yin wani aiki ba tare da ɓanna ba wani da muka bashi aiki kaza kaza ne ya kamace shi wani kaza ne don me saboda me kada a yi zalunci kuma a bayar da shi akan lokaci ba tare da an gijin kiri ba ko kuma an ba da shi ba a lokaci ba abu na tara shine ya ɗora wanda suka cancanta aminai ya ɗora su akan aiki ma'ana duk wani aiki a ɗora wanda ya cancanta wanda kuma ya dace aikin da zai bashi dan mai saboda a samu zaman lafiya da aiwatar da abubuwa yadda suka kamata abu na goma shi shugaba lalle ya tsaya duba al'amura da karan kanshi ya dinga fita yana leƙawa ya shiga waccan ma'aikata ya ga me ake yi ya kalli wancan ya ga me yake yi ya ce dan mai saboda a samu kiyayewa al'umma ta zauna lafiya addini ya zauna lafiya kada ya dogara ko ya shagalta da ibada ko wani jin daɗi ya ce ai na ɗora wani shi kenan ni bari in koma gida in kwanciya ta can ma na ba wani shi kenan bari in koma masallacin ibada ya ce faƙar ya hunul amin amintacce zai iya zama mai ha'inci haka nan kuma mutumin da yake zaton ba zai algushi ba zai iya yi da haka dole ne yana cikin haƙƙin shugaba ya kuma sa ido akan duk waɗanda ya ba su aiki waɗannan abubuwa guda goma alƙali ya ambace su cikin littafin sana al'ahkamus sultaniya wanda suke wajibi akan shugaba sai ya kula da su idan shugaba ya zalunci al'ummarsa ya ci amanarta to manzo Allah ya ce aljanna ta haramta a gare shi malamai suka ce ta haramta a gare shi idan ya halatta wannan aiki idan ya zama kafiri mana ya ce halal ne ya kyale ya halatta wannan aiki to aljanna shi da ita har abada don ya zama kafiri idan kuma bai halatta bai yana ganin zunubi ne amma bai hana ba to ba zai shiga aljanna a farkon shiga aljanna ba sai ya samu hukunci daga wajen Allah madaukakin sarki hadisin makil manzon Allah yace babu wani bawa da Allah zai bashi kiwon wani abin kiwo ya mutu yana mai cuta yana mai algush ga waɗannan talakawa nashi waɗannan ababen kiwo face sai Allah ya haramta masa aljanna da haka wannan hadisi yana na makomar duk wanda bai adalci ba da duk wanda bai aikata abin da ya kamata ba alqadi iyad yana cewa wannan hadisi ma'anar shi a bayyana take wajen jan kunne akan cutar musulmi ga duk wanda Allah ya dora musu ya dora mishi wani nauyi nasu ya cutar da su yayi musu algush to wannan hadisi yana jan kunnen shi yana jan kunnen shi akan ya kiyaye wannan idan yayi ha'inci kan abin da aka bashi amana bai kuma yi abin da yake daidai ba kan abin da aka dora masa to hakika ya ha'inci al'umma kuma zai je game da wannan sakamako a wajen Allah madaukakin sarki ya ku yan uwa masu girma shugabanci a musulunci amana ne shugabanci a musulunci nauyi ne shugabanci a musulunci taklifi ne shugabanci a musulunci nadama ne da kaskanci ranar tashin alkiyama sai ga wanda ya yi adalci ya rike shi da haƙƙi ya bayar da haƙƙin da yake kan shi duk wani shugaba na ƙaramar hukuma ko na jiha ko na matakin ƙasa ko na unguwa ko na wata makaranta ko na wasu taron jama'a ko wani wanda yake jagorancin al'umma kan wani abu to ya sani fa zai koma zuwa ga Allah ba wanda zai tabbata a wannan rayuwa kowa sai ya tafi mutum ya so ko yaƙi yana shirya ko bai shirya ba mutuwa tana nan kul innal mautal ladhi tafirruna minhu Allah ce fa innahu mulaqikum mutuwar da kuke guje mata Allah ce za ta gamu da ku za ta zo duk inda ka gudu to wannan mutuwa za ta samu tun waja as-sakratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid mayan mutuwa Allah ya ce ya zo da gaskiya shine abin da kake kaucewa ka je gurin likita ka je gurin asibiti ka je gurin wane Allah ce zalika ma kunta minhu tahi to yanzu gashi ya zo da gaskiya aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada da haka duk wani shugaba da yake jagorancin mutane to ya sani fa sai ya bar wannan kujera kuma sai ya mutu idan ya bar wannan kujera ko yana kanta to zai tafi zuwa ga Allah kuma Allah zai mai hisabi akan dukkan wani abu mai girma da dukkan wani abu mai kankani komin kankantar shi sai Allah ya tambaye shi Allah sai ya tambaye shi dangane da waɗanda ya bai wakilu domin Allah yana cewa tabbas hakika za mu tambayi waɗanda muka aike zuwa gare su kuma za mu tambayi 'yan aiken Allah sai ya tambayi al'umma kuma sai ya tambayi manzannin al'umma to kai waye da ba za a tambaye ka ba Allah ce fala na kusanna alaihim bi ilmi za mu gaya musu duk abin da suka aikata amma da ilimi duk abin da mutum ya yi sai an faɗa masa a wannan rana wa ma kunna ghaibin Allah ya ce ba wai ba ma nan bane duk abin da mutum yake Allah yana ji yana gani a ranar kuma ma'auni gaskiya ne za a ɗora ma'auni duk wanda ma'auninsa ya yi nauyi to waɗannan su ne suka rabauta wanda ma'auninsa ya zama saka yau to waɗannan su ne suka yi hasarar kawunansu saboda abin da suka kasance suna yi na zalunci a cikin abin da Allah ya umarni a cikin abin da Allah ya ce da haka wannan lokaci ne da kowa sai ya tsaya gaban Allah sai kuma ya amsa waɗannan tambayoyi da Allah zai masa da haka wanda zai nema ya san me zai karba a cikin addini ya san me zai karba a wurin Allah wanda kuma ya karba yake kai to ya shirya tunkarar wannan rana domin wani abu ne da ba yadda za yi ɗan adam ya guje masa nauyi ne a kan shi na al'umma a dai inda suke idan ya zama sai jina umar allah ya ƙara masa yarda yana cewa da dabba za ta yi tuntuɓe a iraki shi yana madina ya ce ina tsoron kada allah ya tambaye ni akan wannan to ina ga mutum wanda yake mai rai mutum da allah ya girmama ya ɗaukaka ya karrama ya zama ana zubar da jinin shi ana ɗiban dukiyarsa ana sheke shi yadda aka dama to babu shakka wannan akwai ranar hisabi akwai ran da Allah zai tsaya ya tambayi duk wanda suke da haƙƙi a kai jami'an tsaro suna ƙoƙari amma akwai buƙatar su ƙara ƙoƙari musamman a wannan tsakani da muka shigo da lokacin da 'yan takarkaru suke tashi don yin kamfen da neman ƙuri'a to ya zama wajibi ne akan jami'an tsaro su ƙara ɗamara saboda me saboda yadda ake fitowa da miyagu da makamai ana cutar da bayan Allah wanda ba su ji ba su gani ba duk wanda aka kama a yi mai abin da ya cancance shi a kai shi gaban alkali kuma alkali su ji tsoron Allah su yi hukunci da tsoron Allah su yi hukunci mai tsanani mai zafi ta yadda wanda ya yi wannan banna ba zai ƙara sha'awar yi ba kuma wani ma ba zai ƙara kwaikwayo ba wannan wajibi ne akan jami'an tsaro su yi abin da yake kansu daidai gwargwado don su ma Allah zai tambayi su ranar tashin alkiyama haka nan waɗanda suke ‘yan takara su ji tsoron Allah ku daina fita da mutane da makami suna razanar da mutane suna cutar da mutane wallahi duk wanda aka tabi da shi a tawagarka kana da dama ka hana ba ka hana ba ya je ya yi banna to kai ma kana da kamashi cikin wannan banna in da gaske ne in an tsaya za a fita ka ce duk wani mai makami a karfi kada wani ya bi mu da makami kuna da damar da za ku yi haka kuna da damar da za ku hana haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ka zama bawan da za a kashe ya fi ka zama wanda zai yi kisa da haka ka tafi a kashe ka a sare ka ya fi ma alheri akan a ce kai kai da haka idan da gaske kuke kuna son al'umma idan da gaske kuke kuna tsoron Allah idan da gaske kuke ko musulmai ne to yayin da za ku fita kamfen ku tsaya a ce duk wani mai makami ya aje shi duk wanda doka bata yadda ya rike makami ba ya aje shi mu fita salin alin kuma duk wanda ya taba dukiyar wani ko ya taba jinin wani to za mu kama shi mu mika shi ga hukuma don ta hukunta shi idan kai wannan kun taimaki kawunan ku kun taimaki kawunan ku a karan farko kuma kun taimaki al'ummar ku idan ba ku yi wannan ba ranar tashin alkiyama za ku je gaban Allah da jini daban-daban a wuyan ku wancan an kashe shi wancan an yanke shi wancan an ɗebe mai dukiya kafa ku ɗauka wannan ya tafi sai Allah ya tsayar da ku ya ce dan me ku kwaso ƴaƴan al'umma kuka ba da kuɗi suka yi shaye-shaye suka ɗauko makame suna razana al'umma dan me kuka yi wannan ku tanadi amsar da za ku bai wa Allah da haka mu ji tsoron Allah gaba ɗaya ya ku ƴan uwa mu kiyaye dokokin Allah mu sani wannan duniya mai karewa ce duk abin da muka samu a ciki a nan za mu bashi duk abin da ka tara a nan za ka bashi idan ka mutu wani ɗan yadi ne za a nemo bai kai ya kawo ba a ɗaura maka da yadin da ko labule ba za ka yi da shi a gidanka ba a ɗaura shi sannan a ɗauke ka a kai ka cikin rami abin ne shi kenan ba abin da ya rage a tare da kai sai abin da ka aikata in ka yi aiki nagari to za ka zauna lafiya in ka yi kishiyar wannan za ka zauna kuma cikin azaba kuma kowa zai dawo ya manta ka babu wani mai tuna ka sai ‘yan kaɗan cikin mutane watan sanar ahibbatu ba da ashirin wa kadi sirna izaman baliyat ‘yan uwa za su manta mu bayan kwana goma to yanzu ma ba a kaiwa kwana goma shi yana an manta da mutum tun a zaman makoki in kaje kafin uku in kaje za ka tarar cewa nan gungun suna hira waɗancan suna hira waɗancan suna hirarsu in ka yi ta'aziyya ka tafi shikenan a ci gaba da hira da wannan kwana uku ya wuce an nade tabarma shikenan sai aikin ka na kware shine zai amfane ka wani wanda ka karantar wani wanda ka ilmantar wani wanda ka taimakawa wani wanda kai yaro kai wa tarbiyya to wannan ayyuka ne za su dinga samun ka kuma kowaye wannan shine tafarkin babu sarki babu talaka babu mai mulki babu mara mulki babu mace babu namiji babu wani yare akan wani yare kowa wannan shi ne tafarkin shi kuma ta wannan tafarki zai tafi da haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen shi masu kyau da sunayen shi mafiya kyau da sibobin shi madaukaka ya bamu zama lafiya a kasan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka karya kafirci da kafirai Allah duk wanda ya nufi wannan al'umma da sharri ka mayar masa da sharrin shi zuwa gare shi Allah duk wanda ya nufi wannan al'umma da alkhairi Allah ka taimake shi Allah madaukakin sarki ka bamu da mana mai albarka Allah ka kara mana albarka a cikin rayuwa Allah ka yassare mana a cikin wannan rayuwa Allah ka sa albarka cikin abin da ka bamu Allah madaukakin sarki ka kama mana sauki cikin wannan wannan rayuwa Allah ka shiryar da mu gaba ɗayanmu Allah ka ji kan magabatanmu Allah ka sa mu cika da imani ya ku yan uwa mai salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarci mu da yi wa annabinsa salati ko manzon Allah ya umarci mu da yi mai salati yana cewa wanda yi mun salati ɗaya Allah zai mai goma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك